الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na sha tara ga watan sha'ban hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wadda ta yi daidai da sha biyu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin fannu ta'amul bainar zaujain na babban malami muhammad siddiq minshawi rahimahullahu ta'ala wanda wannan kuma shine darasi na tara a cikin wannan littafi mai albarka darasin da ya gabata mun tattauna game da shawara da malam ya bawa magidanta game da samar da yanayi na farin ciki da walwala da jin daɗi a tsakankanin iyali da kuma ‘ya'ya baki ɗaya inda malam yake cewa ba zai taɓa yiwuwa ka ɗanɗane ainihin wato jin daɗin rayuwar gida ba matuƙar ya zama gidanka matalauci ne game da farin ciki ma'ana gida ne wanda ana samun kamfar farin ciki da walwala da murna a cikinsa kenan gidan da ainihin ake samun walwala da farin ciki da ainihin wato jin daɗi shine gidan da yake mawadaci an wadata shi daga da ainihin wato alfarh wasurur mala ya kawo mana maganar zuwan sayyidina abubakar radiyallahu anhu gidan annabi sallallahu alaihi wasallam inda ya samu wasu ‘yan mata guda biyu cikin al'ansar suna waƙe-waƙe irin na lokacin jahiliya ko lokacin yaƙin bu'af annabi sallahu alaihi wasallam yana kishingiɗe annabi sayyidina abubakar ya tsawace su kuma annabi sallahu alaihi wasallam ya ce a ya kyale su don a nuna mana cewa gida ba guri ba ne na barazana da huci da kuma ainihin wato gimtse fuska da rashin nishaɗi hatta gidan annabi sallallahu alaihi wasallam kaji akan danyi abiyat ana dan yan baitoci lokaci lokaci in an samu munasabat kaman sallar idi da makamanta haka har ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da sayyidina abubakar cewa wato rayuwar iyali rayuwa ce wadda ana samun farin ciki da jin dadi a cikin ta kuma musamman kuma ranaku na musamman irin ranar idi yace kowanne mutane suna da ranar idin su mu kuma wannan idin mu kenan kuma wata rana mutanen habasha sun zo masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama domin yin wasanni irin na sallah suna ta ainihin wato raye-raye suna wasanni da mashi yara suka taru suna ta kallo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba wa matarsa ainihin wato na Aisha radiyallahu anha dama ta in tana so ita ma ta zo ta kalla dan ya shigan mata da farin ciki da jin daɗi da kuma nuna ƙauna da soyayya haka kuma aka yi na Aisha ta karɓi wannan tayi ta zo ta tsaya tana kallon wayannan mutanen Habasha suna wasanni tana jin daɗi tana jin nishaɗi ga annabi a tsaye sallallahu alaihi wasallam ta ɗora haɓata akan ainihin wato kafaɗarsa ta kuma jingina kumatunta a jikin nasa sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta yi ta kallanta har sai da ta ƙosa ta gaji sannan ta koma cikin gida wannan yana nuna maka irin rayuwar gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam game da iyali to sadan mun tattauna game da gaba ta biyu shine almula'abatu sirri sa'ada wato ana so magidanci ya zamanto wayayye sosai kuma ya zamanto kwararre wajen iya ainihin wato wasa da iyali musamman daidai lokacin da ake bukatar kusantar juna akwai fofule wasanni na mukaddima da ake so mutum ya nau'anta su ya kuma fannanta su kuma ya nuna kwarewarsa a kansu kuma ya dan jima yana yi dan wannan ya bayu zuwa ga tattaro tunani da hankalin ita abokiyar zamansa zuwa ga abin da ake shirin yi ba daidai bane mutum ya zama ainihin wato jamid ya zamanto daskararre shi ba zai yi wasa ba shi ba sakin fuska ba shi ba soyayya ba shi ba magana mai daɗi ba kuma kawai dai haka ake abu wato kamar ba aure ba to wannan ya saba da koyarwar musulunci game da mu'amala irin ta iyali har muka kawo ainihin wato wata magana da ainihin shi mai littafin ya kawo mana ita cewa an tambayi hajjaj wanda kowa ya san hajjaj mutum ne wanda yake babu sakin fuska a tattare da shi mutum ne wanda yake akwai barazana akwai tsoro in ka haɗu da shi saboda kwarjini da sauransu da irin yadda yake ɗaukan mataki ya kuma hukunta ainihin mutum ko ya azabtar da mutum cikin ƙanƙanin lokaci to sai ake mamaki anya ya yake rayuwa da iyalinsa anya ku akwai sakewa irin ta rayuwar auratayya anya iyalansa ana iya zaman hira a yi raha a yi wasanni a yi barkwanci tare da shi kuwa a irin yadda aka san shi a waje to shine har da rantsuwa yake cewa wallahi larubbama qabbaltu akhmasa ihdahunna to wannan yana daga cikin tuntuban da na samu satin da ya gabata a fassara sai na fassara daidai amma kuma kalmar sai nake faɗin ta ba ba ta daidai da fassarar ba ina ganin ba lalle wasu sun kula da abin nan ba na dinga cewa wallahi larubbama qabiltu na kuma maimaita kalmar qabiltu nan kamar wajen sau biyu kuskure ne gaskiya ba daidai bane ba qabiltu bane qabbaltu ne da aka sai a gyara abin nan kuma wayanda suka ji sai su riskar da wannan gyaran Allah madaukakin sarki ya gafarta mana yake cewa wallahi la rubbama qabbaltu yace wallahi sau da yawa ina sumbantar sumbantar akhmasa ihdahunna tafin kafar ɗaya daga cikin iyali ka ku ga ai wasa yayi wasa nishadi yayi nishadi a ce har abin ya kai kiss ko sumbantar ba iya baki kadai ba in ya fara yi har sai ya zo tafin kafa to in har irin su hajjaji bin yusuf suna sakewa tsakaninsu da iyalansu suna ainihin raha tsakaninsu da iyalansu suna nishadi tsakaninsu da iyalansu don sun san me ake nufi da ma'anar aure to kaga wanda ba hajjaji ba min babi aula a ce yana sakin fuska yana walwala yana yin raha yana kuma ainihin wato wasanni irin na matso da nesa kusa kafin kusantar iyali da haka kula da wannan gyaran kabbaltu ba kabiltu ba wannan shine kuskuren da ya sa ma na ce gaskiya ya kamata mu karatun wannan satin na shi wannan littafin dan a riskar da gyaran kada abin ya sama yayi duli sosai sannan wani mai hikima yana cewa wani mutum kafin ya aure ya ce lalle ka zamto ka bude wata wato wani bangare na wasanni tsakaninka da matarka kar ya zama lokacin kusantar iyali ya zama kamar lokacin yau mace fyaɗe ba daidai ba ne to sannan mun tattauna game da ashakku za'id cewa ba daidai bane magidanci zama mai yawan shakka da tuhumar iyali shakka wata ɗabi'a ce dole in wani abu ya faru za mutum zai shiga shakku haka ne ko ba haka bane amma dai ba a so ya zama to komai baka yarda da ita ba duk motsinta kana kokonto kana shakka to wannan shi ma yanayi ne wanda ba zai bari rayuwar aure ta gara yanda ake so ba matukar ta zama ita tana da kokonto ko shakku a kanka ko kuma kai ka zama kana da shakku mai yawa a kanta wannan shi ma mun tattauna har muka kawo hikayoyi guda biyu na wasu mutane wanda ɗaya daga cikinsu saboda tsabar kishi da shakka da yake da shi game da matarsa na ganin cewa in an fita unguwa tana iya kallon mutane in za su fita tare kawai sai ya rufe mata ido gaba daya ba wai ta sa niqabi ba niqabi ai tana ganin hanya da rufe mata ido zai gaba daya ya zama ta zama kamar makauniya ya rike ta yana mata jagora wai duk shakka yake gani yake bai yadda ba kamar tana satar kallon mutane kaga wannan ashakku za'id ne sannan an samu wani daga cikin mutanen ainihin wato mutanen wasu wani birni cikin birane shi ma mai tsananin kishi irin na hauka din nan na rashin kan gado da kokonto da tuhuma game da iyali sai ya zamto bai da yadda ma in zai fita sai ya kulle iyalansa da 'ya'yansa duka a ciki ya sa kwaɗo ya datse su ta waje ya tafi da makullin ɗabi'arsa kenan wanda a ƙarshe kaga dai abinda muka karanta cewa gidan ya kama da gobara aka rasa yanda za a kai musu ɗauki ƙarshe ya rasa matar ya rasa 'ya'yan gaba ɗaya to wannan kaga dai yana nuna maka cewa ba daidai bane kuma akwai irin wannan mazajen masu yawan ainihin wato irin wannan ɗabi'a ta zargi game da iyalansu za mu tashi gaba ta gaba qalil muallif rahimahullah ij'al hiwaraka azban safiyan ij'al hiwaraka ka sanya tattaunawarka da hirarka tsakaninka da matarka hirarka ta zamanto azban mai daɗi safiyan tsantsa wai ya zama hiran zakai da iyalanka to ya zama hira ce wadda take ta kunshi wato kalamai masu daɗi tsantsa alhiwaru afdalu ilajin lil mushkilat mala yake cewa domin hira da tattaunawa tsakanin mutum da iyalinsa ita ce hanya mafificiya wajen magance matsaloli akwai wanda akwai matsaloli da yawa a gidansa amma baya iya zama da iyalinsa su tattauna akwai wanda za ga tana da matsaloli masu tarin yawa wallahi sai ta gaya ma wallahi mijinta ba zai iya bata lokaci ba zai iya sauraron ta ba ma ya sauraron ta kawai bata isa ta zauna da shi ba ballanta za ta gaya mai matsalolin da suke fama a nemi bakin zarar da haka wannan kawo kuskure ne da kidahumanci da rashin sanin haƙƙin zamantakewa da kuma rayuwa irin ta iyali ka rufe kofa ya zama babu wata hira da za ku dinga yi tsakaninka da iyalinka ba su da wani lokaci da suke iya zama su gaya ma 'yan matsalolinsu da 'yan koke-kokensu a tattauna a gaya za a kawo ainihin wato ƙarshen matsalar ko dai daga gare ka ko daga gare ta ko kuma abin da ya shafi 'ya'yan da kuka haifa to da haka in kana neman hanyar da tafi kowace hanya dacewa tsakanin mata da miji wajen warware matsalolinsu to gaskiya akwai alhiwar alhiwar kuma shine hira kuma ba za ka more ba ba za ka san gidanka ya yake ciki ba matukar baka hira da iyalinka a cikin hira da kake yi da matarka da hira da 'ya'yanka za ka ji abubuwa da yawa a nan za ka dinga ɗora su akan hanya ka dinga yi musu gyara a nan za ka dinga jin wasu abubuwa wanda ba dan ka buɗe wannan ƙofar ta hira ba to ƙila za ka kai kanka ba za ka iya ɗorar da komai ba akan gidanka da haka ba wai mutum kawai ya zamto wai a'a lalle shi sai an kiyaye shi an ji tsoronsa yawanci wannan mentality din ni na rasa wani irin mentality ba da shi kaje ba lokacin da kaje aurenta mentalitin da kaje da shi wajen aurenta shi ake so ka taho da shi gida kuma sai ka bar shi a can bayan an daura auren kuma sai ka zo da wani sabon mentality wanda shi kuma ya ci karo da rayuwar auratayya ya zama ba matarka ba ta da damar ta dan zauna da kai ta yi hira da kai ta dan gaya ma kokenta ko yan matsalolinta kai kuma ka tsaya ka fuskance ta in daga gare ka ne ka dan ce to ai abin da yasa kaza kaza kaza kuna tattaunawa kuna warware wannan da yawa daga cikin matsalolin ma'aurata ana samun damar warware su in akwai hira da tattaunawa tsakanin ma'aurata to shi yasa malam yake cewa alhiwar hira tattaunawa afdalu ilajin shine magani mafi warkarwa lil mushkilati na matsaloli wa afdalu ma fil hiwar kuma mafificin abin da ya fi dacewa a cikin hira, Allah ya kuma alal idana, kada hirar ta zamto ana ɗora ta akan ƙasƙantarwa da wulaƙantarwa, ya zama kawai a ɗan dinga girmama ra'ayinta, ɗan saurare ta mana, ɗan ba ta dama ce magana, in kai magana shi kenan, kar ya zamanto da kayi magana kai kawai sai dai sam'an watsa'a. ba za a dan yi ce maka a'a ga correction ba ko ga wani tunani ko ga wani ra'ayi kawai maganar ka ita ce karshe kawai gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ana tattaunawa sayyidina umar an tattauna a gidansa sahabbai da ana irin wannan tattaunawa ya zo da wani yanayi ko da wani tunani ko matarsa ita ma ta faɗi nata da haka kare zamanto akwai wulakantarwa hira ce wadda take kawai dai ta yi shiru kawai duk abin da ka ce ta ce eh haka ne wannan kuma ai ba hira bace ka zauna ka shararo ƙarya kuma ba dama ce abin nan an gane ko wai abin da bahaushe yake cewa kulau tusan miji kulau ka kule bayan da za ka yi miji ya yi tusa kaga sai dai kawai kowa ya shuru yara su yi shuru matan su ma kaga an fahimta ko zabi da ka Allah ya kuma alal idana ko eh ina jinki kamar tsawa tsawa kamar wani wani wani wani wani tirsasawa tirsasawa haka wani kaushi kaushi cikin maganganu wai kuma hira ce ko ana yi ana jefa mata bakaken maganganu shashasha ba ki da tunani ke wace ke wace irin wace wace irin bagidajiya ce ke wai hira ce wannan duk sai ta ji ba daɗi sai an zuban mata da kima an zuban mata da mutunci ta ji ma hira ba daɗi an jefa mata magana da kuma ba dama haka za ka yi ta wannan hira wannan shine aka ce to in ma za ku yi hira da iyalinka za ku tattauna to mafificin abin da ya kamata mafificin abin da ya kamata hira ku ta ɗora a kai shine ta ɗora a kan girmamawa da mutuntawa amma ba a kan wulaƙantarwa da zubar da daraja ba wa fatihi sijillatil madi kada kuma ku ɗora hira ku akan buɗe wato sijillatil madi littattafan da suka wuce kar mutum ya zama kullum ai kawai ke dai kawai da yi sha'ani kin san gurzamin da kika yi wancan wancan lokacin wallahi in na tuno a to kaga sijillatil madi kenan abubuwa ne wai inda an yi su sun riga sun wuce to kar ya zamanto wai ba a so wato hira ta zamto ana tuna abin da ya wuce na bacin rai shine ma'ana wa fatihi da buɗe sijillatil madi wani ainihin abu da ya faru ya wuce a lokacin da suka gabata sijil wato littafi kenan shafi da buɗe shafin abubuwan da suka wuce wannan ba hira bace ka ɗauko sai dai abu ne mai daɗi ake so a dada shi don a sake yin murna a sake yin nishaɗi sai ka sake dawo da wannan hira ko ta kuma dawo da wannan hirar amma kada ya zama to kawai wani abu ne na bacin rai kin ga ran nan ma fa haka kika yi min a ba a son irin wannan wannan zama fi'ili madi kuma kar hira ta zama to ana dawo da bara bana abin da ya wuce na bacin rai a dinga da da shi faj'al al-hiwara bainaka wa bain zawjatik ka sanya tattaunawa da hira tsakaninka da iyalinka banna'an wato wani irin gini ne min ajalis min ajli sa'adatil usra wanda kake gina shi saboda samun jin daɗi da farin cikin rayuwar iyali yaranka za su dinga za su dinga jin daɗi kana zama da su a hira da su a barkwanci da su kaɗan tsokano wannan haka dai gidanka ya zamanto wani gida ne wanda yake akwai nishaɗat matarka tana jin cewa lalle ta yi aure wannan rayuwar da kuke a gidansu ma ba ta samun irinta ‘ya'yanka su daina raɓe-raɓe in ka shigo su daina buya su daina laɓewa su daina yin kus ba dama mutum ya wata magana ko wani tari mai kwari sai ka kunduma wa mutum a shar ko kuma ka yi wa mutum tsawa a'a ya zama to tattaunawa ce wadda kana gina irin wannan tattaunawar saboda kokarin samar da sa'adatul usra iyalinka cikin farin ciki da jin daɗi ƴaƴanka ma haka kana hiwarun nabi sallallahu alaihi wa sallam hirar annabi sallallahu alaihi wa sallam la yaqumu alal idana baya yin ta akan wulakantar da iyalansa wa tadhakkuri akhta'il madi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hirarsa ba a dora ta akan tuno da kurakuran da suka wuce kuskure in ya riga ya faru ya wuce ya wuce kenan amma ba zai zamanto cikin kunshin hira tuna wani abu da ya wuce na bacin rai ba fa za ta yaumin wata rana jalasan nabiyu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna ila sayyidati Aisha wajen na Aisha radiyallahu anha yatasamaru ma'aha yana yin hira tare da ita fi hiwarin hade a cikin wata irin hira mai dadi mai natsuwa ita ce hade hira ce wadda in ka zo zaka ji ta akwai dadi hira ce da ka san ka saurara ko da ka ganta ka san hira ce ko da ka ji ta ka san hira ce wadda take ta ainihin ma'aurata hira ce wadda take akwai soyayya a cikin ta hira ce hade faqal a cikin hira sai yake ce mata inni la a'lamu idza kunti alayya ko anni radiyatan inni la a'lamu idza kunti anni radiyatan yace Aisha ina fa ganewa duk da muke shiri da ke duk da ba matsala muna shiri ina gane cewa ranar muna shiri da ke wa idza kunti alayya gadba ina kuma gane ran da kike fushi da ni wannan kaga cikin hira ne kin ga kaga har ya gane psychology din matarsa ko ya fahimci cewa ya lura cewa sau da yawa in tana murna tana cikin nishadi da farin ciki game da annabi sallallahu alaihi wasallam ga yanayinta annabi har ya gano sanda take fushi da shi ya gane to shine yake cewa kin ku ga Aisha ina gane sanda muke shiri da ke da kuma sanda ainihin wato muke fada ko muke kike fushi da ni faƙalat bima ta'lamu ya rasulullah kaga hira ce sai ake ɗauko maka hoton irin hirar kaga babu babu zagi babu cin mutunci babu kaskantarwa babu taba darajar mace matar ko iyayenta ko kaza ko kaza yace kawai kin ga ina ganewa sai aka ɗauko maka hoton irin yanda hirar ta kasance tsakanin annabi da na Aisha sai ta ce bima ta'lamu ya rasulullah to da ya kake ganewa in ina yin fushi da kai da ya kuma kake ganewa in ranar muna shiri da kai ya ma'aikin Allah qala sai manzo Allah ce idza kunta alayya gadba ai duk sanda kike fushi da ni fa halabti kuma in rantsuwa ta kama zaki rantsuwa qulti kina cewa kalla wa rabbi ibrahim kalla wa rabbi ibrahim to da kin faɗi haka na san ranar ba ranar akwai magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ko rantsuwa zaki in kika sai ki ce kalla wallahi ba san ba haka bane na rantse da ubangijin Ibrahim wa idza kunti anni radiyatan amma duk ran da muke shiri da ke qulti na gane ki sai in kin tashi rantsuwa sai ki ce kalla wa rabbi Muhammad kaga wannan hira ce an gane ko kaga za ta ji nishadi za ta ji daɗi a lalle ka gane i wallahi ai kaza kaza sai ga ana ta hira shine na gane wannan faƙala sai ta ce sadaqata ya rasulullah wallahi haka ne ya ma'aikin Allah gaskiya duk ran da kaji na ce kalla wa rabbi ibrahim to gaskiya akwai matsala haka ne yanda ka faɗa ma ahjuru illa smak amma fa ba wannan ba wani yaji bane wanda ya kai zuciya ba abin da dai nake kauracewa a wannan lokacin sai sunanka sai in ji kawai bari dai in canza ba zan faɗi sunanka ba dai dan ka gane dai rana akwai akwai yan matsala kaga wannan hiwar ne hira ce ta gudana tsakanin tsakaninta da annabi sallallahu alaihi haka kai ma wata rana in kuna hira ba ta za ta ce ai ina gane ran da kasuwa ta yi kyau ko ina gane ran da ran da ran da aka yi albashi in an dauki albashi ina ganewa to ba zuwa za ka yi kace kaji kaji ki to kuma to a ba to ya ake ya kike gane ya ce da na ganka ka shigo din nan kaza kaza kaza to wallahi na san an yi salary ko da naga kaza kaza kaza kaza din nan wallahi na san kasuwa bakin ku kwastomominka sun zo an yi ciniki kaga wannan duk in ba hira in ba tattaunawa ko da ta gane wannan din to sai ya zamto kana raba min hankali wala sai ga ko da yaushe da ka zo da wannan yanayin za ta iya abin nan amma in ya zamto ka rufe wannan kofar to kofa ce wadda za a ganta in tana da wannan din ma dai ta kuma dadinta a ciki tana son wannan hira ta kuma gaya maka cewa ga ma wani hali da ta gane naka amma ba dama saboda babu wannan forum din da kake budawa na ku tattauna ko ku hira tsakaninka da iyali falhiwaru huna yanzu kaga hira ce anan dara ta gudana bainan nabi sallallahu alaihi wasallam wa mar'atihi tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da matarsa duna taujihi idanatin ba tare da wani wani wato wata nusantarwa irin ta wulakantarwa ba au tadhakkurin lil khilafat ba tare da kuma tuna wasu wani sabani ko wata rigima da aka yi a baya ba faja'a azban shi yasa hira sai ta zama mai dadi safiyan tatacciyar hira tsantsa to kai ma in kana son haka ya kamata ita ma mata in ta in ta fahimta haka ya kamata ba kullun da an zauna korafi korafi a ba a san haka kawai a zauna a hira ta faɗi abin da ke ranta kai ma ka faɗi abin da ke ranka warware to wannan yana daga cikin hanyoyin warware matsalolin ma'aurata sosai amma in ya zama na baka da lokacinta baka zama tare da ita kullum kawai da safe ka fice ba za ka dawo ba sai da daddaren ka zo ba wani hira kawai kwanta za ku yi bacci babu lokacin da ake zama a tattauna a yi hira to haka ga da matsala amma kana ba da wannan kofar ana zama a yi hira ko minti biyar ashirin goma talatin aka samu ana ɗan yin hirar to wannan zai nuna maka abubuwa kuma ita ma za ta dinga jin daɗi waƙila fil hikima an faɗa cikin maganganu na hikima alkalamun layyin yasrifu gadaban ra'atika wal kalamul muji yahiju sakhataha wai magana mai taushi tana kawar da fushin matarka ko ta yi fushi ka zo da maganganu masu daɗi masu tsafta masu taushi haba ya na ga fuskar taki masoyiya ta kin zama kaza ya ma wallahi in kika yi murmushi kin fi kyau da kika sha kunun nan ba kika yanda kika yi muni ba kaza kaza kai maganganu ne waɗannan kaga allayyin to wannan ɗan kalmomin da ka gaya mata sai ga fushin ne yana komawa yana hucewa wal kalamul muji magana mai zafi tace muji mai raɗaɗi da ta faɗi magana ka kasa mata tsawa da ta faɗi magana ka gaya mata mai ɗaci to wannan kuma ya hiju sakhatha wannan shi ke motsa fushinta ita ma wata rana sai ta tunzura kana taba ta ita ma sai ta yo sai ta sai ayi faya ko faya to kaga kuma abin da ba a so kenan an gane ko dama ka dade kana kana shake ta kana cika ta in ta yi magana sai ka taso mata in ta yi magana ka gwaba mata magana ta tara da yawa to ran da ta tashi kuma amayowa sai ka ji malam abubuwan ba daɗi to shi yasa mutum sai ya kula da wannan arsalat imra'atun ila ihdal majallat ko mujallat wata mace ce ta aika da labari zuwa ga ɗaya daga cikin mujallu ko jaridu taqul tana ba da irin shafukan nan da ake bayarwa ka ba da labarin ka ko wani abu mai kama da haka an gane ko to shine ta aika da sako zuwa ga ɗaya daga cikin mujallu kamar yadda ana samun irin wannan wato a kafofin rediyo zaka ji suna wasu shirye-shirye wani lokaci sai a turo da saƙon wani wanda wani abu ya taɓa faruwa da shi na darasi a rayuwarsa ko mace ko namiji to ita ma sai ta aika wa wata daga cikin jaridu da ake da su sai ta aika ta ƙuli tana cewa zauji ta ce mijina hawwala hayati ya canza min rayuwata ila ta'asatin zuwa takaici da bakin ciki ni ban san damuwa ba ba hawan jini lokacin da na zo gidansa amma damuwa da takaici da bakin ciki ya sa yanzu an auna jini an ce bifi ya hau ina soyayya mutum ya sa matarsa bifi ya sabbaba bifi ya kama ta saboda bakin ciki da takaici da bacin rai ya ci ta ce mijinta ya canza rayuwarta daga farin ciki ya canza rayuwarta zuwa ta'asa ta'asa shine takaici da damuwa waj'al al-hiwaru baini wa bainahu mustahilan ya haramta hira tsakanina da shi shine ya sanya hira tsakanina da shi ta zama mustahiliya ba za ta yiwu ba tazawwajtuhu munzu 25 sana tace na aure shi tsawon shekara 25 wali minhu thalathatu aulad kuma muna da ƴaƴa uku tare da shi wa kullama jalasna lil hadith amma duk sanda muka zauna dan mu yi tattauna mu hira wattafahum mu fahimci juna na basha fi batani tarikh sai ya tono sai ya tono tarihi sai ya koma baya kuma shine na basha sai ya bankado fi batani tarihi abin da ya faru a tarihi wa akhraja li ya dinga fito min da ma kana ya hadusu irin abin da ya faru bainahu wa baina ahli tsakaninsa da iyayena ayyamal khutuba lokacin neman aure na an gurza min wallahi kin ga wannan babban wannan ki shi yasa har yanzu ba ma magana da shi kada Allah wannan ya kamata akwai wanda ya gasa shi kafin a bashi ita a ciki dan haka yana nan kullace ita tun da ka samu masoyiyarka ita kake zo na tono wannan ta ce shi sa hira ba ta yiwuwa tsakaninmu abu ne mai sauƙi muna cikin hira ya gaya babanta ya gaya babana magana ko wani yayanta ko wani ɗan'uwanta ko wata ƙanwa babata da ta ɗan nuna adawa yana rike da abin da haka kawai da an zo an fara hira kawai zai yi shiru me ya faru ake dai bari wallahi har yanzu in na tuno kaza kaza kaza wallahi raina yana ɓaci shi za ba ma na son mu haɗu da wani ko wance kuma cikin yan uwanta to kaga duk wannan ana nuna maka ashe irin wannan hirar ba hira bace tsakanin iyali ai kai so ake ka zamto wato shi sa aka baka jagorancin aka ce ka zama mai gida kar ka zama mai hali da ɗabi'a irin ta su mata ɗin an gane ko la tukhasim inda kulli saghiratin wa kabiratin akwai mai korafi korafi da mita wai karka zama mai korafi da mita ko mai fada inda kulli sagiratin wa kabiratin karamin abu da babba baka daina baka yi shiru ba sai da aka yi kiran sallah ka dauki kai alwala ka tafi masallaci kuma kana dawowa ka san full stop inda ka tsaya kawai ka dora wannan wace irin wani irin sababi ne wannan ka je ka dawo ka maimaita ka nanata ka abin nan to wannan ba a son namiji ya zama ka la tu khasim kar ka dinga surutu kar ka dinga rigima da fada inda kulli sagiratin wa kabiratin al khisam maradun idan tashara fi baitin qatala ahla al khisam kaga rigima fada maradun wata irin rashin lafiya ce idan ta sharafi baitin idan ta yadu a gida katal ahalahu sai ta kashe mutanen gida ba a so ka zama mai sababi mafaɗaci wallahi al'azima ko mutanen da zaka ga matan da zaman mijin a waje ya fi musu kwanciyar hankali sama da dawowarsa akwai wanda zaka ji ta ce wallahi dab da dawowarsa za ta ji gabanta ya yanke ya faɗi ina dalili ba zaman lafiya in ya zo ya dinga faɗa duk yadda zai zakulo wani abu ya ce an yi masa ko an yi masa ba daidai ba sai ya yi kuma ba dama a bashi hakuri irin wannan dai amma shiru a zira sarauta Allah ido saboda ana cewa ya hakuri zai ce ada ma ya a cuci mutum ai ta bashi hakuri nan ma kuma a ce ƴaƴanka da matanka zamanka a gidan ya zama musu musiba ba sa son mutum ya zauna a gida sun fi Allah Allah suke ba sa son irin ranar da za a ce ba za a fita ba sai goma ranar kowa kaffa kaffa yake kar a ce ga abin da yayi kowace mace ta kama kanta kar a ce ga abin da ta yi to gaskiyar magana idan fada magidanci zama mafadaci to shi fadan wata rashin lafiya ce idan ta yadu a gida to kashe mutanen gidan take washajaru haka kuma musu da jayayya yumitu sa'ada shi ma yana kashe farin ciki da jin daɗin rayuwar ma'aurata wa yumbitu shaqa yana kuma tsirar da ashaqa wahala da tsiya da tabewa a rayuwar ma'aurata fala takun minhu watil khusuma karka zama daga cikin irin mutanen nan masu sha'awar fada sha'awar rigima duk yanda zaka ka takalo matar ku zo ku yi ta fada ku yi ta hayaniya yara suna ji sai kayi to karka zama min huwa huwa shine mai sha'awa karka zama mai sha'awar al-khusuma fada inda kulli sagiratin wa kabiratin karamin abu da babba fal hayatu zawjiya ita rayuwar auratayya la takhalu min al hawadith tafiha ba ta kadaita ba ta rabuwa da yan abubuwan da za su dinga faruwa wanda ba su ta hakara suka karya ba wannan dole ko gidan annabi sallallahu alaihi wasallam an samu irin wannan al hawadith tafiha abubuwa ne wanda ba su ta hakara sun karya ba wani lokaci za zai faru a gida allati ta'kuru safwal khatir wanda za su lalata wa mutum tunaninsa wato wasu abubuwa da za su bata wa mutum rai shine ma'ana ta'kuru safwal khatir da za su gurbata wa mutum kyakkyawan tunani da yake da shi waj'alil hubba wat tafahuma adatan li dardil khisami min baitik ka sanya soyayya da fahimtar juna ta zama wata na'ura da kake amfani da ita wajen fatattakar rigima da fada daga gidanka ma za ka gyara musu wani kuskure gyara musu cikin ƙauna da soyayya ƙalan nabi sallahu alaihi wasallam annabi sallahu alaihi wasallam ce la yafrak mu'minun mu'mina kada mumini ya ɗauki karan tsana ya ɗora wa matarsa mumina kada mumini ya tsani mumina kada mumini ya kyamaci mumina in kariha minha khuluqan idan ya kyamaci wani halinta wata ɗabi'a tata ba ta da kyau baya jin daɗin radiya minha akhar to ai zai yadda da wata cikin ɗabi'unta ba wani mutum da za a ce sharri ne shi duka babu alheri ta tare da shi saboda haka idan akwai wani abu da take yi wanda yake baya jin daɗi to abubuwa nawa kuma take yi masu daɗi wanda mutum yana jin daɗin su suna faranta masa rai to ya dinga tuno wa'annan inda alherin nata yake da inda abubuwan da take masa masu daɗin yake jin daɗin su ya dinga tunatar da su fiye da ainihin wato wa'ancan masu ɓata masa rai wannan hadithi imam muslim ya ruwaito shi hadithi mai lamba ta 1469 tazawwaja rajulun tazawwaja rajulun imra'atan wani mutum ya auri wata mata thumma fasala ba'da ashhurin qalilatin bayan yan watanni kuma sai suka rabu thumma fasala min ba'da ashhurin qalilatin min az-zawaj bayan yan watanni da auren nasu kuma sai auren ya mutu sai suka rabu falamma su ilatil mar'a da aka tambayi matar limaza taraktihi me yasa kika rabu da wani kuwa auren ku dudu bai fota kaza ba amma a ce aure ya mutu qalat sai tace yukhasimuni inda kulli sagiratin wa kabiratin ka annahu darratun li ina dalili fada karamin abu da babba ya dinga fada kai ka ce kishiya ta ne kaji ka annaha darra ba kishiya bace yake ta fada da ita kace ya zama mun kamar kishiya ce wallahi na ji ba zan iya ba yukhasimuni inda kulli saghiratin wa kabira dan kankanin abun ya hau sababi sai in rasa inda zan sa kaina karamin abu da babba ya dinga fada ya dinga sababi kenan ka annahu darratul li kai ka ce shi kishiyata ne tashajara rajulun ma'amrati wani mutum sun yi fada tare da matarsa fadaraba sai abun ya kai hayya da keta kaga abu ya ɓaci kenan faja abuha mahaifinta ya ji labarin aye sun yi fada har da duka sai mahaifinta ya zo wa kana za aqalin wa hikmatin amma uban ba wai zuwa yayi tashi hankali ko a uba ne wanda yake mai hankali ga hikima yanzuru fil amr sai ya zo dan ya kalli al'amarin me ya faru me ya hada su kuma har aka kai ga duka domin ya shiga sasanta tsakani kar kuma abun nan gaba ya kai ga saki faqal da yazo suna tattaunawa da mijin sai ce lima darabta zawjatak wana ya akai kuma me ya faru har aka ce ka da kima taka qal faqala sai mijin yace nasiyat an tada al milha fi ta'am manta ce wayo bata zuba gishiri a abinci ba kaji dalilin duka mantawa ta yi da kansa bai ce nasiyat ba wai da ganganci ta ƙi zuba gishirin ba nasiyat an ta ba almil hafi ta'am laifinta kawai ta yi mantuwa ba ta zuba gishiri ba abinci faƙala abuha to babanta yana da hikima sai ya ce da shi idza nasiyat an ta ba almil hafi ta'am to in ban da abin kawa ne idan ta manta ba ta sa gishiri a abinci ba fa da'ahu an ta kai ba sai ka sa ba ta manta ba ta sa magi ba kai sai ka sa magin ai ni gani nake fa inna wada almilha sa gishirin nan fitama abinci a yi saro minar zarbi kamar ya fi dukan sauki dukan ya fi wahala ai ko aga cikin hikima sai ya masa gyara ya ce ai ni gan nake ka ce ina gishirin ka ɗauko ka zuba a cikin abincin ko magin kamar masa akan ɗan waken naka ni sai nake ganin kamar ya ma fi dukan sauki ko ya ka gani sai kuma ya sun koyar da kai to ka yi wasting energy ɗinka ka daddage ka kila sai da kai gumi sai da ranka ya ɓaci sai da kai kaza duk saboda ba sa gishiri ba ni gani nake da gishirin kasa duk da ya fi sauki sama da wannan gwagwama numfashin abin ya kai ga duka da Allah dinga kai zuciya nesa ko to kaga wannan yana nuna maka ashe akwai mazaje masu saurin hannu da dan abu bai ta kara ya karya ba mutum sai yazo kai in yazo yana ta wannan sababin wallahi kai zaka ce wani babban gagarumin laifi akai masa qaddim haqqaha ala hawayatik ka gabatar da haƙƙin matarka akan abin da zuciyarka take so hawaya shine hobby a kowa yana da hobi ko wani za ga hobinsa kaza ne wani kaza ne wani kaza to wai ka gabatar da haƙƙin matarka akan hobi ɗinka la taj'al min hawayatika sayfan yabturu haqqa zawjatik wai karka sanya hobi ɗinka abinda kake sha'awa ya zama kaman wani takobi da zai dinga sare haƙƙin matarka kullun kawai sai dai ayi abinda kai shine hobi ɗinka ko da ko wannan ya danna hakkinta ya ci karo da hakkinta ba ruwanka da hakkinta kawai kai kanka ka sani da kullun kana gabatar da abin da ranka yake so fiye da hakkinta to sai aka ce la taj'al min hawayatik kar ka sanya abin da kake sha'awa ya zama saifan wata takobi yafturu haqqa zawjatika da zai dinga sare da datse haƙoƙin matarka fa idza kana laka ragabatun fit tarwih an nafsik fa inna alayka haqqan labudda an tu'addihi li zawjatik idan kana da wani wani abu da kake sha'awa fa idza kana laka raghabatun idan kana da wani abun sha'awa fitar wihi an nafsik wanda kake yi dan ka sama wa kanka nishadi da hutu fa inna alayka haqqan to ka sani akwai wani haƙƙin kuma akan ka kai kana kai mutum ne wanda kana san ainihin wato kaza ko kana son kaza kana son kaza eh an ji kana da wasu abubuwa da kake so to amma yanzu tunda kayi aure ka sani akwai wasu haƙoƙin akan ka na matarka da labudda an tu'addihi li zawjatika da babu makawa ka bayar da wannan haƙƙin ga matarka kana annabi sallallahu alaihi wasallam yatafaqqadu ahwala nisa'i bari ka ji gidan annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana bibiyar halin da matansa suke ciki wace ce a cikin damuwa shi yasa yana shiga kowane gida kowane bangare a rana kowane bangare mun karanta anan yana shiga kuma ko ina ya shiga zai dan zauna a dan yi hira a dan tattauna a ko wata yar damuwa a warware ta kafin ya fita daka an halin annabi ne haka ya tafakkad yana bibiyar a hawala nisa'ihi halayyar da matansa suke ciki ya naga wance banganta ba yau a waje a ce ai zazzabi take tun safe ko ya naga ya naganki kaman yanayinki haka in akwai wata damuwa sai su tattauna shine ya tafaqqat wa yatahaddathu ilayhinna yana yin hira da su wa yanzuru fi mashakilati fi mashakilihinna kuma yana duban matsalolin su wala yushgiluhu shagilun anhunna babu wani abu da yake shagaltar da shi ga barin ba su haƙoƙin su babu wani abu da zai ɗauke hankalinsa ya shagaltar da shi ga barin iyalinsa babu da haka yana kula da wasu al'amuran sannan yana kula da haƙƙin iyalinsa. Ta ƙulu Aisha radiyallahu anha, na na Aisha Allah ya ƙara mata yadda tana cewa kana Rasulullah, manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kasance la ya fudulu ba'dana ala ba'din fil qasam baya fifita mu a wajen rabon kwana. Baya fifita mu wajen rabon kwana. Wa kana ya tufu alaina jami'an ya kasance yana kewaya mu dukanmu kulla yaumin kullum fayadunu min kulli imra'atin ya kusanci kowace mace min gairi masisin amma ba tare da ya sadu da ita ba hatta ya bulugal lati huwa yawmuha har sai ya isa ko ya kai wajen wadda yau ita girkinta ne kwananta ne fayabitu inda har sai ya kwana a wajenta akwai magidantan da za ka ga yana da bangaransa daban matansa kowace bangaranta daban amma duk wadda ba ita ce da girkewa ba lalle ta ganshi ba in kaga ta ganshi sai dai ta windo baya shiga bangaren su su ne din mai girki take shiga yadda yake da haka in ba ta da lafiya ko tana cikin wata damuwa ko tana bukatar wata shawara ko yaran suna cikin wata damuwa suna bukatar tana bukatar ta gaya masa wata matsala ta yaran ba dama ta ganshi sai ranar girkinta ana kwana biyu sai nan da kwana shida ko za ta ganshi baya shigowa gida kuma su ba dama wadda ba mai girkinta ba ta shiga bangarensa haga a cikin wannan akwai akwai takura akwai takura kamata ya a ce duk wanda yake ko gidansu irin mawadatan nan zaka samu wani gidansa fat fat ne can waccan ga bangaranta waccan ga bangaranta matansa uku hudu kowace da bangaranta to kamata ya a ce ko dai a samar da wani bangare a tsakiyar wannan fat din ko ko apartment din guda hudu a samar da wani guri wajen haduwa kowace za ta iya haduwa yana zama a nan wani babban falo ne yana zama a nan da iyalan gaba daya da masu girkin da wanda ba su da girki da wanda take da girki da wanda ba ta da girki duk suna haduwa a wannan falon a yi hira a tattauna in akwai wata ƴan matsaloli masu matsaloli a tattauna su sannan an gama kuma wannan ta tashi ta tafi bangaren ta wannan ta tafi bangaren ta wannan ta wanda take da girki kuma ta zauna ta ci gaba da kula da mijinta wannan shine yafi daidai da tunani kuma yafi daidai da koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma shi ya zamto a yana bangaren nasa amma kullun da safe kafin ya fita in ya fito daga ɓangarensa zai shiga kowane ɓangare ya je su gaisa kuma ba wai a tsaye ba zai shiga ɗakin kowace ya zauna a yi masa ina kwana ina gajiya an tashi an wayi an tashi an tashi lafiya ya yara duk kowa lafiya eh to ya wane ya tashi yau ba shi da lafiya za a kai shi asibiti anan zai ji wane ba biya maka kuɗin makaranta ba an ba da takarda an ce kaza ko kuma idan ita karan kanta tana da wata damuwa da za ta dan tattauna haka a gurguje ta gaya masa cewa ga matsalolinta shikenan to insha Allah kaza kaza ayi kaza ayi kaza ayi kaza kaga ita ma za ta dinga jin cewa tana da aure kuma tana da wanda ke tare da ita ko da yaushe ya fita daga bangaren ta sai kuma ya tafi ɗaya bangaren nan ma zai shiga ya gaisa ya kwanan su ya kwanan yara ya akwai wata damuwa ba damuwa shikenan sai su ma ya fita ya koma haka haka kuma da yamma in son samu ne ya dawo daga kasuwa ko ya dawo daga gurin aiki to shi ma ko dai a yi wannan mahaɗar da kowace take zuwa a haɗa gurin ko kuma ya zama kowace yana shiga wani ɓangarorin a nan zai ga gulab ɗin wata ya mutu a nan zai ga soket ɗin wata baya yi a nan zai ga wani abun da bai kamata ba ya yi faɗa a kai amma irin wannan za ga wasu abubuwan da yawa sai ma a shigo da wani ya zo ya yi kwana da kwanaki a wani ɓangaren kai baka sani ba saboda baka shiga kawai kana inda kake kawai to in ka samu wanda za su ha'ince ka kaga abu ne mai sauki a ha'ince ka amma kana shiga kowane bangare ka shiga ka ga me yake da akwai ka kula da su duk yana suna karkashin ka to wannan yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi kaga yana da kai matanka uku ne ma karshe ka ce hudu ne da kai to annabi sallallahu alaihi wasallam matansa tara a lokacin amma duk sai ya shiga kowane bangare mun karanta da ku anan har ma ya taba yana shiga wani bangaren da ake ganin yana dan dadewa matan abun ya dame su ya in ya shiga guri kaza yake jimawa fiye da sauran wurare ina fata an gane to kaga wannan yana nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana shiga kowane bangare kuma kullun nana Aisha ta ce kullun ba wai tsallake ake ba kullun wannan hadisin imam abu dawud ya fitar da shi hadisi na 2135 wa yaqulu anasun anas radiyallahu anhu yana cewa kana lin nabi sallallahu alaihi wasallam tis'u niswa manzon Allah ya kasance yana da mata tara fa kunna yajtami'na su matan sun kasance suna haduwa kulla lailatin kaji ba a kowane dare in baka da lokacin su dan me yasa ka tara su sai ka auri guda ɗaya wadda kullun ka da kana gurinta shikenan amma ka tara uku hudu to ai kamata ya ce kana da isasshen lokacin da zaka je nan ka je nan ka je nan ka je nan fa kunna yajtami'una kulla laila sun kasance suna taruwa a kowane dare fi baitin latiya atiha a ɗakin wadda take da girki a ɗakin wadda suka san nan zai zo ya kwana a nan ne fa suke taruwa kaji wani kaji wani irin wani irin kaji yanda su suke kishin su ko kishi ba tashin hankali ba ne ba wani tashin alkiyama ba ne an fahimta duk wanda take da girki sun sabo wa kansu haka suke duk wanda take da girki to a nan za su taru annabi zai zo ɗakin a nan za a yi hira in an yi hira kowace sai ta tafi ɗakinta yanzuru ilaihinna wa ya tahaddathu ma'ahunna yana kallon al'amuransu sannan yana hira tare da su bayan an ɗan hira kuma an gama an yi nishaɗi sai kuma kowace ta tashi ta tafi ɓangaranta shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwana a nan ɗakin wannan hadithin imam muslim ya rawaito shi hadithi na 1462 wa tashku mar'atun zawjaha wata mace tana korafi game da mijinta fa taqulu tana cewa li darratani fil bait aini kishiyoyi biyu ne da ni a cikin gida ita kadai ce fa amma ta ce ita ita ai ita daidai take da masu masu macen da take da kishiya guda biyu me kishiyoyin nata ta ce al computer one net computer da internet kullun yana kan yana kan network kullun za a ganshi yana kan network kullun yana kan waya an gane ko to shine tace ita tana ta korafi tace ai ta mijinta ai ta ji ana hi an ce wani yana zama da iyali ya hira wallahi har mamaki take tace ai ta ji take kaman kishiyoyin ta biyu ne tace li darratani fil bait tace ni kishiyoyi na biyu ne a cikin gidan al computer wato computer kenan one net da kuma internet tace la yatrukuhuma zawji mijina baya taba rabuwa da su illa min ajalin naumi sai dai bacci zai kaga ya sauka daga kan kwamfuta ko ya sauka daga intanet to bacci zai kuma za a ga akwai wanda wallahi sai kai karfe uku dare uku akwai wanda ta ce ta yi kuka ta yi kuka kuma in ta lura sai daga cacin yake ta yi kuka ta yi karfe uku ga matarsa ba zai hira da ita ba a nan da wannan chatin nan a nan za a ga yayi dariya ya fashe da dariya ya kaza ya haka yake da hirar yake ta yi wanda da wata macen yake hirar da matarsa a ɗakin matar kuma ba dama ta yi magana saboda tsabagen kama karya kawai ba ta da wata martaba ko kima in ta yi magana ya ci mutuncin ta yi zazzage ta yi mata abin da ba a zata ba to kaga duk waɗannan abubuwa ne wanda za a gan su a irin wannan lokacin da muke ciki da ana fama da wannan matsalolin da Allah sai mu kokari din mu gyara ko tace la yatrukuhuma zawji illa min ajalin nawm mijina baya rabuwa da computer ko internet ko chatting sai saboda bacci wa idza tahaddatha ilayya marratan idan ma kaga yayi magana da ni sau daya to la yuhaddithuni illa am amma ra'ahu wa shahadahu fi shabakatin net in ka gaya min magana to zai gaya min ne ya ban labarin wani abu da ya gani a intanet ba wai hirar ce ta tsakanin mata da miji za su yi ba in kaga yayi mata magana ma to wani abu ne ya burge shi ya gani a internet ko a social media da yake kai to shine zai gaya mata wata shku ukhra wata ita ma cikin mata tana korafi min zaujiha game da mijinta fatakulu tana cewa zauji ya ishi fi jaziratin ma'zulatin anna tace mijina yana rayuwa a wani yanki da yake nesa da mu ma'ana kila ma'aikaci ne a Abuja ba nan yake da zama ba da haka yana nesa da su ba tare da iyalansa yake ba ya ati min amali tace amma zai dawo daga gurin aiki yayi wajen sati uku sati biyu baya nan amma in ya dawo fa yadkhulu maktabahu da ya shigo kuma sai sai ya shige maktaba dinsa sai ya shige labirari ɗinsa inda ‘yan takardunsa da littattafansa suke sai ya shiga intanet sai ya shiga labirarinsa wa yi guliku alaihi baba sai ya kulla ƙofa wala ya kharuju ilaina baya fitowa wajenmu illa min ajalil akali aw naum in kaga ya fito daga cikin labirarin nan zai ci abinci ne ko zai yi bacci akwai fa gidajen da da yawa fa a cikin takaici da bakin ciki ciki akwai mata da yawa irin wannan rayuwar ake ba shi da lokacinsu ko na sisi babu wani takamarsa kawai mai wadata ne duk abin da take so na rayuwa akwai akwai direba zai kai ta duk inda take so ta je za a siya mata abinci da duk sutura da take so duk akwai to wani shi ba ma more rayuwar irin wannan kuma babu rayuwar auren lidarajati anni nasitu annahu ya'ishu ma'ana tace sai da aka kai matakin da ni mantawa nake yana rayuwa tare da mu fi baitin wahidin a gida daya mantawa nake cewa a gida daya muke rayuwa tare da shi an gane ko to kaga duk wayannan abubuwa ne wayanda wasu abubuwan hannunka mai sanda ne ake yi wa ƴan uwa wayanda suke da irin wannan halayen dan abu a gyara dan rayuwar auratayya ta inganta to insha Allah sai mu tashi ihtarim aqalaha wa hawayatiha insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik